المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آه ‘yan uwa masu girma na kusa da na nesa muna ƙara ma Allah subhanahu wata'ala godiya bisa ga ni'imomin da ya mana wanda ba su ƙididdiguwa cikin ni'imomin ya ƙara kawo mu wannan shekara ta shekara dubu biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salam daidai da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu na hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana ni'ima da sake ganin wannan lokaci mai albarka na isowa watan Ramadan da kuma bude karatu na wannan shekara alhamdulillah muna yi Allah godiya a bisa haka kaman yau ne bara muka rufe muna cewa Allah ka maimaita mana ka kai mu baɗi to alhamdulillah gashi Allah ya kawo mu ya raya mu waɗanda kuma suka gabata su ba su samu kawowa ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi masu gafara ya lullube su da rahama mu kuma da muka rage Allah ka sa mu cika da imani mu gama lafiya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin musibu da bala'o'i da ƙasa ƙasar mu ko kuma duniya ma take shiga cikin wannan yanayi a wannan shekara to muna roƙon Allah subhanahu wataala albarka alqur'ani albarka zuwan wannan wata mai albarka da bayi suke ta kaskantar da kai zuwa gare shi kuma yana sako da ninkin baninkin na rahama shi Allah albarka wannan wata albarka bayinka masu kaskantar da kai gare ka Allah ka yaye ma kasar mu da yankunan mu da ma duniya dukkan matsalolin da ke hana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana yalwa ka raba Allah ka sauƙaƙa mana tsadar abubuwa kuma ka ba da wadata a hannun bayinka mai yawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna kira ga al'umma mu baki ɗaya mu ƙara komawa ga Allah mu ƙara jin tsoron Allah mu ƙara kyautata ayyukan mu mu ƙara kyautata alaƙar mu da Allah wannan shine zai sa mu samu kowane irin kariya daga Allah da dukkan wani ni'ima da yayewar damuwa ba ta da magani sai komawa ga Allah da tuba daga irin laifuffukan mu da kuma gyara halayenmu wanda miyagun halayen nan namu suke kawo mana kazantun abubuwa a cikin al'umma din to muna fata Allah ya taimake mu mu gyara halayenmu ko mu ƙara kankantar da kai mu koma ga Allah mu roƙe shi ya gyara al'amuran mu ya yayi mana damuwoyin da ke cikin mu waɗanda aka yaudara aka zalunce su aka ba su makamai aka hana su zaman lafiya suke kashe al'umma suna yashe musu dukiyoyi su ba su zauna lafiya ba ba su bar al'umma sun zauna lafiya ba hakika duk wanda ya shirya musu wannan ya cuce su ya cuci al'umma to muna fata duk Allah ya saka mana kuma Allah ya yaye mana baki ɗaya su wanda aka ruɗa suke wannan Allah ya sa su gane ya shirya zukatansu ya kame hannuwansu su dawo a zauna lafiya al'umma kuma duka Allah ya ba mu kariya baki da wannan wata da muke shirin shiga da Allah ya kawo mana Ramadan to Allah ya sa mu shige shi lafiya mu yi azumi lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya zunubanmu duka Allah ya sa duk a gafarta su cikin wannan wata mai albarka bukatunmu duka na alkhairi Allah ya biya mana damuwoyinmu duka Allah ya yi mana albarka alkur'ani albarka wannan wata mai daraja to daga nan ne za mu ci gaba da ɗorawa daga inda muka kwana a karatunmu na bara insha Allah idan ba a manta ba mun kwana a ƙarshen ah, suratul ma'ida kuma bana za mu tashi a kan suratul al'am insha Allah alhamdulillah ku cikin godiyar da muke ƙara ma Allah da ya ba mu lafiya ya yaye mana bai ɗoro mana irin abin da ya ɗoro mana bara ba bara kamar yanzu ana karatun amma sai dai da 'yan ƙwayoyin mutane a ɓoye a ɓoye a wasu gurare ba irin haka da taron jama'a ba to bana da Allah ya ba mu dama a yi wannan to muna ƙara godiya kuma abin da ya jawo aka yi hakan Allah ya yaye shi ga duniya ma baki ɗaya muga cewa an koma ana yin abubuwa yadda ake yi da haramin makka madina duk sun koma an ci gaba da abubuwan da ake yi ba tare da wata matsala ba Allah ka yaye mana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za kenan za mu ci gaba daga inda aka inda za a tashi insha Allah suratul an'am malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am سورة الأنعام مكية وهي مئة وسبع وستون آية na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور na'am ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
Allahu akbar a wannan sura da za mu kar- karanta yanzu ita ce suratul an'am sura mai zancen dabbobi na ni'ima an ba ta wannan sura ne sab- eh, suna ne saboda a cikinta Allah ya b- tsatsaife komai dabbobi waɗanda ya halatta a ci da waɗanda bai halatta a ci ba a shara'ance da kuma sauran hukunce-hukunce da ke cikinta kuma ayan suran makkiya ce saboda haka tana ɗauke da tsintsar tauhidi da ruguza duk wata mummuna aƙida ta ta, ta mushrikai masu bauta ma wani Allah da masu yin wasu tamfe-tamfe da yanke-yanke da abin da ya kama da haka ba domin Allah ba duk Allah ya, ya a cikin wannan sura an tsatsefe al'amura na tauhidi saboda abubuwan da ta kunsa na tauhidi da halal da haram lokacin da ta sauka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce cikin dare ta sauko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ji dadin abin da ke cikin ta ya ji dadi ya ta tasbihi yana sujada ya ta tasbihi yana sujada cikin daren ya kira marubuta ya ce a rubuta ta ga ga wata sura ta zo da rakiyar mala'iku wajen dubu saba'in kuma yake cewa wasu ayoyin nan na farkon na farkonta guda uku wanda duk ya- ya karanta su Allah zai hada shi da mala'iku dubu arba'in su ne mai eh, addu'o'i da rakiya kuma ana rubuta mishi ladan duk irin ayyukan da mala'ikun suka yi kuma ranar kiyama Allah zai ce je ka tafi aljanna ka sha ni'imata da sauran dai abubuwan da ta faɗi saboda haka ita wannan sura tana da ɗauke da abubuwa masu girma kamar yadda sauran surori kowace da abin da suke ɗauke da shi ita suratul an'am ah, amma makiya ce kuma ayoyinta kamar yadda aka ji mala ya karanta ɗa- ɗari da sittin da bakwai ne tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kowace sura take farawa in banda tauba Allah subhanahu wataala yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur alhamdulillah dukkan godiya dukkan yabo da kyakkyawan kalma ta tabbata ga Allah subhanahu wataala a duk wani yabo ya tabbata ga Allah sawa'un Allah din aka yaba kai tsaye ko ko a'a an yabi Allah ne ba a san shi aka yaba ba ma duk dai Allah aka yaba in wani ya ma abu ka gode mai Allah ka gode mawa domin aikin na Allah ne yawa wani ya gode ma wani duk duk godiya duk domin duk wani abun yabo to duk na Allah ne Allah shi ya cancanta da kowane irin yabo da kowace irin godiya saboda haka kowane irin yabo Allah ya yabi kanshi da kanshi annabawa shi sun yabe shi mala'iku sun yabi dukkan bayi da yaban da bayi suke ma junansu in wani ma abin kirki kace ka gode ka ka yaba to yaban da duk na Allah ne subhanahu wata'ala alhamdulillah allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah subhanahu wata'ala din nan wanda dukkan yabo ya tabbata gare shi da kyakkyawan ambato shine wanda khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai duka wal arda ya halicci kuma ƙasa baki ɗayanta ita ma wanda duk wani wanda aka ce shine abun bauta to sai dai a bauta a ce ana bauta mai kawai a iska ba za a ce shi ya halitti sama ko shi ya halitti ƙasa ba ko mai bauta wani Allah ka ce mai waya ya sama ba zai ce maka abin da yake bauta mawa ba Allah zai ce waya halitti ƙasa zai ce Allah ba zai ce ma abin da yake bauta mawa ba bayan wannan kuma waje alal zulumati wan nuwar Allah subhanahu wata'ala kuma shine ya hali ya sanya duhunnai ko mun yawan saboda yawan duhunnai duhun kafirci duhun dare duhun isan zuciya duhun shirka da sauransu dai ke sa aka yi musu jami shine ya sanya duhunnai subhanahu wata'ala wan nur kuma shi ya sanya haske an faɗa haske da cewa haske kawai guda ɗaya saboda haske guda ɗaya ne haske duk haske guda ɗaya ne Allah ke haskaka komai da shi Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah zuwa ƙarshe to Allah shi ya sanya duhu ya sanya haske kaga kenan nan ma an ruguza maganar wasu masu bauta ma haske ko masu bauta ma duhu duk akwai su a duniya to in haske kake bauta mawa kayi shirme Allah ne yayi hasken in duhu kake bauta mawa kayi shirme Allah ne ya halicci duhun ya sanya shi saboda haka wanda ya halicci duhun ko ya halicci hasken shi ya kamata ka bauta mawa ba abin da ya halitta ba waj'ala zulumatu wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce duk da tabbata waɗannan hujjoji kowa ya san ba wanda ya halitta sama in ba Allah ba ba wanda ya halitta ƙasa in ba Allah ba shi ba wanda ya sanya duhu in ba Allah ba ba wanda ya sanya haske in ba Allah ba kuma allazina kafaru sannan kuma waɗanda suka kafirce ma Allah kiri-kiri da gangan ya bi rabbihim ya adilun ya adiluna bi rabbihim suna daidaita wasu abubuwan banza da ubangijinsu wani abun banza da suke bauta mawa sai su daidaita shi su ce shi ma ubangiji ne amma wala in sa'alta mar khalaqa samawati wal arda ba za su ce shi ba la yaqulunna Allah sai su ce Allah ne amma kuma to ya kuke bauta mu wani abu daban kuma sai wani magana daban kuma saboda haka babu abun bautawa sai wanda ya halicci sama da ƙasa wanda duk ya daidaita Allah da wani abu to ya zama batacce Allah ya kiyaye mu ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من دين هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا نعم وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
نعم هو هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون huwa allazi khalaqakum min tinin saboda haka kuma cikin ni'imomin Allah da yayi wanda ba su da iyaka shi Allah shine wanda ya halicce ku min tinin daga yumbu ya halicce ku daga yumbu wato an koma asali kenan halitta annabi Adam alaihi salatu duk wani dan Adam asalin shi dai annabi Adam ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum li Adam wa Adamu min turabin dukkan ku dai ai ayan Adam ne daga Adamu aka fito Adamu kuma Allah ya yi shi ne daga ƙasa saboda haka huwa alladhi khalaqakum min dinin Allah shi ne wanda ya halice ku daga yumbu ƙasa kuma qada ajala sannan kuma ya hukunta ajali cewa da ya halice ku zuwa lokaci kaza za ku mutu an ce lokacin da Allah zai halicci annabi Adam ya Allah ya ya dandan an ɗaɗɗebo ƙasa kowane ɓangare na duniya aka kwaɓa ƙasa annabi adam salam saboda haka ‘ya'yan shi ma zuriya suka zama nau'i nau'i iri-iri da bubja da fari da baƙi da wankan tarwaɗa da mutumin kirki da mutumin banza da gayanan dai yadda ƙasa take wata fara ce wata baƙa wata ja wata mai taushi wata mai tsauri to haka duk ƴaƴan annabi adamu suka kasance shine Allah shine ya halice ku daga yumbu sannan kuma ya hukunta ajali cewa kowa ga lokacin da in yayi wannan rayuwar tashi ta ƙare bayan wannan ajalin na rayuwa wa ajalin musamman kuma Allah ya aje wani lokaci na musamman na daban wanda in yayi kuma duk bayan kun mutu zai tada ku kuma a sake wata rayuwa a binciki ayyukan da mutum ya yi na alkhairi ko akasin haka a yi hukunci kowa a bashi irin sakamakon shi wa ajalin musamman da Allah shi ne ya wannan amma kuma abin mamaki ku kafirai sun ma'antum tamtarun sai kuma gashi ku kafirai waɗanda ba ku gasgata ba kuna jayayya da Allah Allah da ya wannan abubuwan ya kamata a jayayya da shi a'a bai kamata ba ya kamata a sallama mai kawai a yadda da duk abin da ya faɗi na'am وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله أكبر وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات الله سبحانه وتعالى شيني دي الله في السماوات وفي الأرض shi ne Allah a sama kuma shi ne Allah a ƙasa wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilahun shi ne Allah a ƙasa shi ne Allah a sama shi ne Allah a ƙasa ba Allahn sama daban Allahn ƙasa daban ba a shi ne Allahn sama shi ne Allah a ƙasa shi ne abin bauta a sama shi ne abin bautawa a ƙasa subhanahu wata'ala dan shi yayi saman shi yayi kasan dunna shi ne halitta shi ke bayi shi ne wa huwa Allah fi samawati wa fil ard Allah dai shi guda ɗaya ne shine a sama shine a ƙasa kuma ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun Allah subhanahu wata'ala yana sane da duk wani asiri naku da duk wani abu da kuka bayyana shi Allah ba ba wani asirtaccen abu a gurin shi da abin da ke cikin zuciya da wanda aka kulla daki aka yi da wanda aka shiga wani duhu aka yi da wanda aka hito a baina jama'a a tsakiyar rana aka yi duk ɗaya ne gurin Allah subhanahu wata'ala sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibun kuma subhanahu wata'ala yana sanar da duk abin da kuke aikatawa wanda ya aikata mai kyau Allah yana sani yana kallon shi wanda ya aikata mummuna ma haka ba abin da ke boye wallahi azubu an ilmi mithqalu zarratin ba misalin ƙwayar zarra ba abin da ke ɓoyuwa daga ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya alamu ma taksibun na'am wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin
Allahu akbar wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin amma abun mamaki su kafirai wanda ba su gazgata Allah ba wa ma ya'tihim min ayatin min ayatin wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim ba wata aya da za ta zo musu daga ayoyin ubangijin su wanda Allah ya saukar illa kanu anha mu'ridin sai sun kasance masu kauda kai game da imani da ita ga ta ta sauka sun ganta amma sai su kauda kai su nuna ba su ganta ba ba su yadda da ita ba wannan shine tantagare kafirci kenan duk hujjar da za a gaya musu ba za su yadda ba duk ayar da za a saukar ba za su ma kalle ta ba balle su fahimci me take cewa balle su ce za su yi imani wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin faqad kazzabu faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un
Allah subhanahu wataala ya ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum hakika sun ƙaryatar da gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo musu sai suka ƙaryatar da ita shine sun ƙaryata ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne sun ƙaryata alqur'ani wanda gaskiya ne da duk sauran abubuwan da Allah ya saukar amma Allah subhanahu wataala ya ce to fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labaran abinda suke izgili da shi zai zo musu eh ma'ana da sannu labaran abinda suke izgilin nan da shi to labaran za su dawo musu mene labarai ai ma'ana azaba za ta kan musu in azaba ta kan musu in babban abu ya faru na tashin hankali ai ka ji labarai kan shi iri-iri ko to shine ma'ana in aka ce kamar yanzu misali a ce wani bom ya tashi guri kaza yaya ya labari in ka shiga ka dinga jin labarai iri-iri da na wani ya ce kaza wani ya ce kaza to an siyaki irin wannan maganar to amma ma'ana abinda ake ni sakamakon abinda suke ma izgili din zai zo na tsananin azaba wanda in da za a ganta to za a samu labarai da yawa na cewa ga yadda abun yake kowa da irin nau'in da zai faɗi na bala'in azabar da ta same su su ne an ba ma kanu biyar sazibu Allah ya kiyaye mu saboda haka ba zaman lafiya tsakanin mutum da Allah subhanahu wataala sai a yi imani a kyautata aiki a da'a ga Allah da manzon shi to shine zaman lafiya a duniya shine zaman lafiya a lahira shine tsira Allah ka tsiratar da mu na'am alam yarau kama halakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا
نعم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الله أكبر وكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan kafirai da kuke ƙaryata Allah ku ƙaryata manzon Allah ba fa kun gagara Allah ya gama da ku bane a'a Allah yana ɗaga muku ƙafa ne ko kwa gane ku shiryu in kuna in wani takama kuke da wani abu wani kangara to akwai wanda suka fi ku kangara suka fi ku yawan dukiya suka fi ku yawan ci gaban duniya duk abinda kuke takama da su sun fi ku amma da suka kangare to mun halakar da su yanzu ba ba ba ba, ba a ganin ko ɗayan su sai dai labarin wasu ma ba labarin nasu saboda haka ku yi hattara wa kam ahlakana min qablihim min qarni da yawa muka hallakar da karnin wasu jama'a gabanin waɗannan mutanen da muka saukan mu alkur'ani wanda kuma su waɗancan da muka hallakar ɗin ma makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum mun ba su wata dama a bayan ƙasa ta mulki da dukiya da yin yadda suka ga dama irin abin da ku ba mu ba ku ma wannan damar ba ka gani irin damar da bamu baku ba mun ba su su wanda suka gabata kuma mun ba su ni'ima iri-iri wa arsalna sama alaihim midraran mun saukar musu mun saukar da ruwan sama gare su midraran mai yawa sun yi lambuna sun yi gonakai sun yi kayan jin daɗi iri-iri na duniya kasan ita duniya abubuwan ta maimaita tarihin maimaita kai yake duk wani ci gaba da za a yanzu alkur'ani ya nuna mana an taba yin ci gaban da yahi wannan ya ruguje yanzu ba ma labarin shi yanzu sake ginuwa ake inda akwai su ayar da ke cewa wa amaruha akthara mimma amaruha waɗanda Allah ya halaka sun raya ƙasa sun yi abubuwa fiye da yadda waɗannan kafiran na yanzu suke rayawa amma da suka kangare ma Allah yanzu wasu ko labarin su babu ya ishe ka cewa eh lalle duniya an taba irin ci gaban da har yanzu ba a kai shi ba in ka je ka kalli irin gidajen samudawa wanda suna nan har yanzu kawai Allah ya ba su dama su maimakon a sassaƙi dutse a gida su dutsen suke fafakewa su gida a ciki e katon dutse kawai maimakon ba kwashe shi za a yi daga gurin kamar yadda ake yi yanzu ba ba sassaƙa shi za a yi aje a yi sarrafa ba a'a dutsen kawai za su fafake su yi gida a ciki su yi ɗakuna nan ne gidansu kawai a sa kyaware wanda suna nan yanzu wanda ya samu zuwa gurin zai gani wanda bai gani ba kila ya taba gani ko a hotuna jiyaru samud shaidar cewa duniya ta yi ci gaban da an samu damar da har yanzu ba a samu irinta ba in mutum ya je kasar misra ya dubi abubuwan nan da ake ce musu al'ahram abubuwa ne kamar tarin dalawa ne dala manya da ƙanana kuma duwatsu ne a matsayin bulo an sai an sa duwatsu kamar bulo wanda kowane ɗaya nauyin tons ne da yawa kuma aka yi su tun daga ƙasa wani kan kaga hango saman shi sai hulanka ta faɗi kuma ciki gida ne kuma an yi shi yadda duk yadda rana ta juya guri ba za ta damu ciki ba to da dai abubuwan mamaki irin waɗannan sai a gane cewa ashe to an to kuma har yanzu ba a gane wani mutane ne suka yi wannan abun ba aljanu ne mutane ne kuma a wani ƙarni aka yi wannan har yanzu ba a gane ka gani to saboda haka irin su katanga zulkarnaini ka gani to irin wannan Allah ya ba wasu mutane kafiran da suka gabata dama wanda bai ba irin waɗannan na yanzu ba makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum mun ba su dama a bayan ƙasa irin abin da ku ba ma ba ku irin wannan damar ba ba har yanzu ba ku kai nan ba wa arzalna sama alaihim midrara mun saukan musu da ruwa daga sama mai yawa sun yi abubuwa na jin daɗi sosai waje an hara ta jirimin tahti mun sanya ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu ba har fir'auna kirari yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru ya za a zo a ce annabi Musa zai zo ya mai wani barazana gashi shi ke da mulki shi ke da jama'a shi ke da kaza kuma ƙoraman Nil ma ta ƙarƙashin gidan shi take bi ka gani to Allah ce mun sanya ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin gidajensu amma duk da wannan ni'ima da muka yi musu da wannan dama da muka yi basu da suka kangare suka ƙi bin abin da muka ce su ji ne ya faru fa ahlaka nahum bi dhunubihim sai muka halakar da su kawai saboda laifukan su muka gama da su wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka farar da wasu jama'ar daban ba su ba abubuwan da ke faruwa yanzu a duniya in ba dan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bace ummatun marhuma wanda komai azaba da yawa Allah ya dauke mana saboda alfarman shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ma annabi alƙawarin ba zai halakar da al'umma shi da irin azabobin da ya halakar da waɗanda suka gabata ba duk wani wanda yayi abu ya ka ga matsiyarka kaje ka gamu da Allah in ba da haka ba to da yanzu ba mu ne bane a bayan ƙasa da wasu ne yanzu ba mu ba yadda Allah ya saba yin wasu fa ahlakna hum bi dhunubihim wa anshara min ba'dihim qarnan akhari da amma Allah kangara ta kai tura ta kai bango sai Allah ya halakar da wannan mutanen kawai sai yayi wasu su ci gaba da rayuwa to saboda haka mu ƙara komawa ga Allah irin garabasar da muka samu dan alfarman shugabanmu to ita fa muke ta kaiwa da komowa a cikinta muna samun walwalar rayuwa to mi kokari walwalar rayuwar ta zamana mun ci ribar lahira a cikinta ka gani wannan al'umman tamu kafirai gaba da gaba sun gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itna bi azabin alim ko Allah in dai wannan abin da Muhammadu ya zo da shi gaskiya ne da kuma daga wajenka yake to kai mun kiyarda kai mana ruwan duwatsu ko ka zo mana da azaba mai radadi ka gani ai da Allah ake ko to da ba al'umma annabi Muhammadu bane da an ga da an ga bala'i da amma tunda al'umma annabi Muhammadu ne sai Allah ya ce a'a ya rasulullahi kai hakuri da maganganun banzan da suke gama gaya maka wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim haba ai Allah ba zai musu irin wannan azabar da suke tsammani ba ga ka a cikin su sun ci arzikin ka eh sun ci arzikin ka Allah ba zai musu wannan azabar ba ga ka a cikin su ina kuma wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ko bayan ka tafi Allah ba zai musu azaba ba matukar dai suna neman gafara Allah matuƙa suna istighfari suna tuba suna neman gafara Allah Allah ba zai musu azaba ba saboda haka in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yana nan a cikin mu da jikin shi to shine amana ga al'ummar bala'i ba zai sauko irin wanda ya saukan mu al'umma na game al'umma baki daya ba yanzu kuma da bainan bayan Allah masu komawa ga Allah su zauna suna ta istighfari suna tuba tsakaninsu da Allah to su ne amana ga wannan al'umma na cewa wani wani bala'i ba zai sauko ba haka Allah ya ce wa ma kana lahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azabar ba matukar suna istighfari suna neman gafara Allah suna tuba to koda ba kowa ke tuban ba to masu tuban sun marasa tuban sun ci arzikin masu tuba kamar yadda kafirai ma masu bautar gunki sun ci arzikin ga annabi Muhammadu a ciki Allah ba zai musu irin abin da suke tsammani ba to yanzu ma wuce ka ko baka istighfarin baka tuban to kana cin arzikin masu istighfarin masu tuba din kamar yadda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce hadisin kudusi ne nukan yi Allah ya ce nukan yi kamar zan jeho wa mutanen duniya wata azaba wadda za ta gama da su amma Allah ce idan na dubi masu raya masallatai da ibada na dubi tsofaffi masu rauni yara ƙanana masu karatun alƙur'ani da masu tashi cikin dare suna ta istighfari da sauran irin waɗannan Allah ce sai in ɗauke azaba ta in ƙyala mutane sun ci arzikin sun ci arzikin raunana da masu ibada da masu neman gafara Allah da masu ƙananan yara masu karatun alƙur'ani to saboda haka wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ƙara gode ma Allah kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nas in kaga mutun ya tafi wuta to kuma tsautsayin yayi yawa Allah ya kiyaye mu sai wautan mutun ta yi yawa saboda muna da muna da babbar garkuwa da daga duniya har lahira in kaga mutun ya fada rami to ya kauce ma wannan garkuwar bai rike ta daidai ba ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ka sa mu rike shi gamgam mu rike addinin Allah gamgam Allah ka kiyaye mu da zamiya faka fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhari na'am ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma kafirai da ke cewa wai a saukan musu da aya a nuna musu da wata alama wadda za ta nuna Allah shi ya aiko annabi wannan littafin dan ne laula nuzila hadal qur'anu jumlatan wahida da an me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin baki daya mu ganshi a dunkule gashi daga Allah yake ba sai yau a ce kaza gobe a ce kaza jibi a karatu a ce kaza Allah ya ce wannan kafirci ne kawai na kafiri walau nazzalna alaihim kitaban fi qirdasin da za mu saukan musu da wani littafi fi kirtasan an rubuta a takarda falamasuhu bi aidihim su shafa littafin su rike shi a hannunsu gashi a ce wannan shine littafin yanzu Allah ya aiko da shi ba iya kai dai ido da ido kenan ba ko Allah ya ce ba za su yadda ba laqala alladhina kafaru da wannan kafiran cewa za su in hadha illa sihrun mubin ta za su sihiri ne mabayyani kawai wannan ba wani abu bane sihiri ne kawai bayyanan ne karo mana dai saboda haka Allah ya riga ya juya zukatan su duk abin da za su gani ba za su ganshi a daidai ba shine matsalar Allah ka kiyaye mu shi yasa ake ce makafircin ai bata bata kaman ka ce makuwa ne idan mutum ya makuwa yana kallon gabas ita ce yamma to wani bayani za ka yi mai ya gamsu duk bayanin da za ka yi ko da musulmi ne zai yi sallah ya ga ana kallon gabas zai an ce nan ne kibla kawai yadda za ta sa ya tafi dai amma dai shi a zuciyar shi dai ai gani yake dai nan dai kawai yamma ake kallo ana sallah ko ba haka ba makuwa kenan to haka abin da ke samun kafirai kenan zuciyar ta burkita inda inda ake ganin daidai sunan suke ganin ba daidai ba inda ake ganin ba daidai ba kuma sunan suke gani daidai to in ba dan haka ba in ba dan burkitewar tunani ba an ce waye halice ka kasan Allah ne waye sama kasan Allah ne waye kasa kasan Allah ne wake saukar da ruwa kasan Allah ne wake fitar da tsirrai kasan Allah ne ba ba wani abu daban da ake bauta mawa ba to duk kasan Allah ke ma wannan goma sha sha goma ta arziki to kuma sai kuma aka ce kuma ka bauta ma sai kace a kuma shi kai ba shi zaka bauta ma ba wani abu da ka zo kai ka sassaka da hannunka ka aje wanda bai iya motsi sai ka taba shi wai shi shine kuma za ka bauta mu amma wanda duk yema waɗannan abubuwan kuma ka ce a ba shine abun bauta ba wannan abun banzan da Allah in ba makuwa da juyewar tunani ba me zai kawo haka to ya za a kirta makafirci bata Allah ka kare shi yadda mu ka batar da mu to walau nazzalna alayka kitaban fi qidatin falamasuhu bi aydihim su dauki da za mu saukar da littafin a rubuce a takarda su daukai su rike a hannunsu su shafa su ji shine a ce shine wannan Allah ya aiko ba za su yadda ba ta za su ba wani abu ne wannan sihiri ne ka zo mana da shi na'am وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون الله أكبر cikin irin kafircin da suke yi na kangara suna cewa qalu laula unzila alaihi malak suka ce to wai dan me in gaske ne Allah ne ya aiko shi me yasa ba a saukan mai da mala'ika ba a saukan mu da mala'ika man ya rika tahiya da shi yana cewa eh ku yadda Allah ne ya aiko shi ku yadda Allah ne ya aiko shi ko ya za su iya kallon mala'ika Allah ya ce walau an zanza malakan ai yadda suke neman su ga mala'ikan da za mu saukar da mala'ika din laqudiya al'amru da magana ta kare yau mai ranar mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin ranar da duk kafiri zai ga mala'ika ai kuma sauran murna ta kare rannan kawai ran shi za a dauka sai wuta kuma in dai kafiri ya kai ga ganin mala'ika ido da ido to ai rannan kawai ya bar duniya kuma wuta ya tufa in dai ba imani eh shine walau anzalna malakan laqudi al'amru da za mu saukar da mala'ika da ai shikenan al'amari kuma an yi an gama ba ba sauran wata magana sai hallaka sun malayin zaro sannan kuma ba za a saurara musu ba ba daga kafa in mala'ika ya zo ai shi mala'ika daga ya kawo saƙo manzanni sai kuma an ce aje a gama da su a gani saboda rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikon magana ɗazu har Allah subhanahu wata'ala yakan gwada annabi ko yana so kafiran nan naji a saukan musu bala'i sai annabi ya ce a'a ka dakata in ka kalli lokacin da ya je ɗa'ifa sannan yana farko-farkon kira maka ta yi zafi an ƙi imani ana ta wulakanci iri-iri annabi ya tafi hadisai na khadija matar shi ta yi wa fati mai ɗan daddafa mai ya samu sauƙi abu ɗalib ya yi wa fati wanda shi kuma ke ba shi cikakkar kariya annabi ya samu damuwa ya tafi ɗa'ifa yace bari ya je can ko zai samu wasu su manyan mutukin mutane su imani su zo su dan ruha mai baya a samu sauki ya je can ma kan wajja ce aka ma biyo shi da jiwa da duwa aka hada shi da yan iskan gari kawai da yara suka biyo annabi da shi da zaid bin harisa hadimin shi ko ana jiwa ko go hayya hayya hayya yadda kaman daga yadda kaza ana kora barawo haka aka koro annabi da zaid daga ta'ifa sai da suka yi nisa daga aka fasa diddigen annabi jini ya zo zaidu na ta ƙoƙarin kakkare ma annabi duwatsu to da ya zo bayan ya yi nisa da gari ya zo ya da zango kisan na da tsawo to ƙarshe dai bayan abubuwa sun lafa sai Allah a ga mala'ika juli ya sallama yace Allah yana gaishe ka ya rasulullahi yace kuma ga mala'ikan duwatsu mun taho da su na taho da shi zai gaishe kai mala'ikan duwatsu ya gaisuwa ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan haka Allah ne ya aiko ni ni ne mala'ikan da ke kula da al'amarin duwatsu ya rasulullah wannan mutanen abinda suka yi maka in kana so kawai in dauko wancan dutsen da wancan a kiha garuruwan nasu duk an wuce gurin an gama maganar su in kana son haka Allah ya ce ai ma haka annabi ya ce a na a bar su in sun yi haka yanzu ai ba a san can gaba ba mai yiwa in su ba su imani ba Allah ya sa cikin zuri'ar su sahibi waɗanda za su imani da Allah ba za su shirka da shi da komai ba a ɗaga ƙafa dai a ƙyale a banda da mutane na tukunna ka gani to in ba al'umma annabi ba wa ake wa ake ma wannan irin gara basa in ba kuma annabin ba wani annabin ne za a yi aka yi haka kaji ya yi shuru to da haka mu ji kunya Allah mu ji kunyan manzo Allah cikin irin rahama da ni'imar da Allah ya lullube mu da ita da daga kafar da Allah ke mana Allah ba da kanshi ce in kana so mu gama da su kawai ta ya ubangiji a da a daga abanda da su tukunna eh abanda da su akwai sauran aiki kila in wadan in wannan zubin ba su ba a saurari ƴaƴansu da jikokinsu za a samu mutanen kirki muna fatan haka to hakan kuma ni ta kasance a duk waɗannan wanda suka yi ta jifa annabin da nan mutanen maka wanda suka yi ta mai sai ga ƴaƴansu jikokinsu sun zo da yawa wasu ma da kansu daga baya sun dawo sun zama sahabban annabi sun kyautata imanin su sun zama mataimakan addini wasu kuma ƴaƴansu wasu jikokinsu to inda annabi ya ce Allah a gama da su kaga duk an rumumutsa wannan wajen ko to saboda nabiyur rahama ne yace ai ya ubangiji tunda dai ka aiko ni rahama ne to a kyale a kyale ni baka aiko ni dan ka hallaka su ba ka aiko ni dan rahama to a bar su tukunna sallallahu alaihi wasallam to dan haka wa qalu la la unzila alaihi malako suka ce wai to da in gaske ne a saukan mai mala'ika mana ya rika gaya mana cewa gaskiya ne Allah ya ce ai da mun saukar da mala'ika da yanzu an gama magana ta kare shi mala'ika ai bai jira kawai gama da su ne su mala'ika ko ba za a saurara musu ba kuma ma walau ja'alnahu malakan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labatna alaihim ma yalbisun kuma walau ja'alnahu malakan ai da za ma mu sanya wanda za mu aiko din da mala'ikan ma za mu sa mu aiko shi la ja'alnahu rajulan da he mun mai da shi mutum irin ku da a ce ma Allah mala'ikan zai aiko ai ba zai aiko shi da da sige shi ta mala'ika ba wani dan adam ne zai iya mu'amala da mala'ika a mala'ikan shi ba ai ba zai yiwu ba ko Allah ya ce da mala'ikan ma za mu aiko la ja'alnahu rajulan da sai mun mai da shi mutum irin ku wanda ta haka ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai ba hi ba ya hi mala'ikan ba ba haske bane daga Allah wani sirri ne na Allah ai Allah ya kawo mana shi ne da yayo shi da siga dan adam yadda za a iya zama da shi a amfana da shi a karba daga gare shi a saurare shi a biyayya gare shi ko da mala'ika Allah ya aiko wa zai tsaya wa zai tsaya ya magana da mala'ika ya anshi wani abu hannun shi ai ba zai yiwu ba shine Allah ya ce walau ji Allahu malakan laji Allahu rajulan da za mu aiko mala'ikan ma ai da sai mun mai da shi mutum irin ku wanda zai za ku iya mu'amala da shi kuma da za mu yi haka ɗin wala labasna alaihim ma yalbisu to da kuma mun rikita musu dai abin da suke rikici a kan shi ɗin in mala'ikan ne ma dole mutum za mu mai da shi sannan ya iya gaya musu saƙon to kuma za su ce kuma dai mutum ɗin ne aka aiko ai in kuma aka turo mala'ika ba su da ba su da halittar da za su iya ganin mala'ika su yi magana da shi a mala'ikan shi su karɓi wani abu a hannun shi ka gani saboda haka maganganun da suke kawai izgili ne jawo nan jawo nan jawo nan ba wata makama Allah ya kiyaye mu na'am ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون to kawai idan an yi maganganun banza maimakon Allah ya jeho azaba sai dai ya ba manzo Allah hakuri in Allah ya yi fushi sai manzo Allah ya lallashe shi ce ya a haƙuri ya ubangiji a banda da mutane na in manzo Allah kuma an yi tada mai hankali an mai maganganun banza sai Allah ya ce to kai ma ya haƙuri ya haƙuri kai ma a gani wala qad tu'zu bi rusulin min qablika yace ya rasulullahi kai haƙuri irin wannan izgilin da ake maka da maganganun banza in kai manzo ne kaza in da kai manzo ne ayi kaza mana an yi izgiri da manzanni da yawa da suka wuce gabaninka amma daga ƙarshe fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazun abinda suke izgilin nan da shi sai ya saukar ma waɗanda suke yin izgilin azabar da suke izgiri da ita in gaskiya ne ta zo mana in gaskiya ne ai kaza mana in kai manzo ne ai kaza mana to da lokaci yayi abinda suke izgilin sai gashi ya saukan musu sai aka neme su aka rasa kuma an gama da su ya aka yi da mutanen annabi musa fir'auna wani irin cika baki ne bai wani irin ciko tebur ne bai ba tsakanin shi da annabi musa tsakanin shi da allah amma da allah ya tashi ba tsawa ba ba ba wuta ba ba dutse ba ruwa tunda Allah ya tsaga ruwa ya sa- zuba su fir'auna ya mai da ruwan ya ba shi kenan eh ba wuta ba ba dutse ba ba ba tsawa ba ruwa wannan da yake rahama ne sa'an nan Musa suka wuce fir'auna shi ma ya zo duk suka ɗoru cikin ruwa ruwa wannan da kake sha eh, mai daɗi suka gama shiga Allah ya ce to ruwa koma yadda kake ba shi kenan ba ya ga fir'auna na kiran habu yana "Oh, amantu billazi amana bihi banu isra'ila a- a- ce, kai ina al'ana wa qad asayta qablu wa kunt yanzu zaka yi mana raki kuma bayan da kai tika baki kuma kana tabanna yanzu ne kuma ka- zaka ce zaka yi imani ina aka gama da su shikenan ba sauran magana kawai annabi Musa suka samu walwala to saboda haka in Allah ya tashi yin abin shi kawai shikenan Allah ya kiyaye mu wala qadisu za bi rusul min qablika fa hada bil ladzi takru minhum ka gani duk izgilin da fir'auna yake yi da aka dulmiya shi a ruwa ina sauran izgili kuma mutanen a, irin su mutanen annabi salihu annabi shu'aibu da suke ta izgili suna gaya ma Allah da manzon shi bakaken maganganu da Allah ya tashi gama da su wasu ma kawai mala'ika aka sa yace a daka musu tsawa kamar wasu na a- ana wata hayaniya kan a ce kai shikenan mala'ika ya daka musu tsawa kai kuna ta zamana fa azwahu bi darihim jasimi duk he ga su sun mun mutu kawai a gidajen su a gani ina ka kai adawa da saboda Allah ya ba su girma da ƙarhi ba a taba masu ƙarhi da girman jiki kamar su ba har kirari suke man ashuddu min naquwa a duniya wa ya bi mu tsananin ƙarfi da suka kan- da suka kangare mu Allah da Allah ya tashi gama da su a ce ƙarhi suke takama da shi to bari mu- bari a haɗa su da wani mai ƙarhi sai aka hazo da iska iska kawai guguwa ba da wani mutum za ka yi kokowa ba iska ce "Oh," kana- kana daddahewa da sai sama da kai kamar karmami "Oh," ham ka buga da ƙasa sai gashi nan nan da nan fitar da kauma fiha sar'a ka annahum ajazu nakhlin khawiya dukkan sunan kwankwace gigingigin ka ce do- itatuwan dabino ne aka sassare aka kada iska kawai to Allah in kaga ya- an- an yi ya kyale kawai kyalewa yayi ba ba a gagara Allah subhanahu wataala wala qad tuza bi rusulin min qablika ya rasulullah kai hakuri an yi irin wannan izgilin an yi wa manzanni da yawa gabaninka amma ƙarshe masu yin izgilin nan abinda suke yin izgilin sai ya sauka a kansu da musibar ta zo aka hallakar da su manzannin kuma suka tsira da masu imani to Allah ka tsiratar da mu Wani su- قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين to Allah subhanahu wataala ce kul siru fil ardi ka gaya musu ya rasulullahi in ba su san tarihi ba in suna jin cewa kaman za su yi su sha ka gaya musu ya rasulullahi ka ce siru fil ardi ku yi tafiya a bayan kasa mana ku yawata duniya tarihi na nan a duniya na abubuwa da yawa na daka bai kallon na waje ba su yi tafiya a bayan kasa mana siru fil ardi sun manzuru sannan in kuka yi tafiya a bayan kasan sai ku ku tsaya ku duba ku gani kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya karshen masu ƙaryata manzanni ta kasance ku kafiran nan da annabi Muhammad ke ta cewa ku taho ku taho kuna maga- baƙaƙen maganganu ku yawo a bayan ƙasa mana ku ga ya ƙarshen waɗanda suke ƙaryata manzanni ya ƙarshen su ta kasance kamar bayanin nan da dare baya kenan ku duba ku ga ya ina samudawa me suka yi ma manzon su ya suka kasance adawa mutanen fir'auna qaumun qau- qaumu qaumu lutin qaumu nuhin duk ku duba ku ga me suka yi ka gani ku duba ku ga ya ƙarshen masu ƙaryata manzanni take ba ta da kyau kawai al'umma annabi kafiran al'umma annabi Muhammad wata garabasa suka samu ana ta lallashin su ana ta jawo hankali a zo a yi imani a zo a yi imani Allah ya alƙawarin ba zai yi irin abin da ya ma waɗancan ba to amma fa ba- ba ya bari bane eh ra- ra- ra- ra- ra- ra- ranar ƙin dillanci tana nan eh ranar ranar ranar zara ido tana nan Allah ya kiyaye mu Allah ka tsiratar da mu fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin قل لمن ما في السماوات والأرض mm قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Allahu akbar to wannan ayar tana da tsawo mintunan da suka rage mana ba za su ba mu damar yin bayanin ta ba tana da bukatar bayanai masu yawa magana ce ta rahama tana da yalwa kwarai da gaske rahama ce wasu ar kullu shay za mu bar ta sai gobe mu tashi daga kanta insha Allah waɗannan yan mintunan da suka rage mana sai mu amfani da su a in akwai mai tambaya ɗaya ko biyu in kuma babu mai addu'a akwai tambaya ne ta bana ku har rubutu to da a rika karanta su aitin kahin mu zo su to wannan shine karatun mu na farko a wannan shekara ta 2020 da daya go da kuma 1000 wannan miladiya hijriya 1400 da 20 da biyu ita kuma go to muna fata yadda muka ga da 40 ba da 20 ba wacce ce da 21 da biyu da 21 wannan kuma da 42 to muna fata Allah ya mana muwafaka yadda muka ga fara karatun nan lafiya Allah ya sa mu ga karshen shi lafiya Allah ya sa mu shiga Ramadan lafiya kuma duk alkhairan da Allah ke badawa cikin shi Allah ya bamu duk gafarar da Allah ke yi Allah ya mana duk rahamar da Allah ke lulluɓa bayan shi Allah ka lulluɓe mu da ita na'am na'am tambayar da yake ce kamar kasar da su muka samu wata kasar sun samu tsananin fari da rana ga kuma watan azumi ya kama sa iya an ji azumi saboda wahalhalun da su saboda an mutuwa mutane
to idan aka samu wata ƙasa wanda tsananin rana da tsananin fari waye musu yawa har in an ce za a yi azumin za a yi ta mutuwa ana samun matsaloli sa iya aje azumi he wani lokaci eh sa iya yin haka tunda ya zama lalura kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra sai su yi iddatun min ayamin ukhra sai su lissafa azumi in wani lokaci ya zo wanda a iya yin azumin sai a yi a wancan lokacin in amma ba wai wancan lokacin ya zama ramalan bane a ramalan ya wuce yanzu lalura ta sa aka kasa yin azumin in wasu kwanakin sun zo sai a rama wasu kwanaki in sun zo lokacin da za a yi ramuwa za a yi ba sannan ne ya zama ramalan din ba Allah ya mana muwafaka Allah ya karbi ayyukanmu ya gafarta zurbanmu mai girma sarkin maska Allah ya kawo shi da shi aka bude karatun nan Allah ya ƙara lafiya Allah ya ja kwana Allah ya gafara ga dukkan magabata Allah kuma ya ƙara zaunar da mu lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka za mu yi addu'a kawai fatiha salatu fati الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق وخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه بالله العظيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين شكرا